بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب ما جاء في الدعاء حدثنا يا عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
لكل نبي دعوة يدعو بها مم.
فأريد أن أختبئ, أن أختبئ دعوتي ش- شفاعة لأمتي في الآخرة نعم باب ما جاء في الدعاء wannan babi yana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya shafi addu'a malam ubaidullahi ya ce haddatsani ya haya an malikin mahaifinmu ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an abi zinad shi kuma ya jiyo daga malam abu zinad abdullahi ibn zakwan نعم anil a'raj shi kuma ya jiyo daga malam a'raj ana abi hurairata radiyallahu an shi kuma ya jiyo daga abu huraira yardala Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce li kulli nabiyyin da'awatun yad'u biha ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace kowane annabi daga cikin annabawa na Allah subhanahu wata'ala yana da kwai addu'a ɗaya wanda take amsashiya kowane annabi yana da kwai an bashi wato tabbas ɗin cewa akwai addu'a guda wanda zai yi addu'ar wannan ga al'ummar shi Allah ta'ala ya amsa mai. Ya da'u biha wanda zai roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da wannan addu'ar wanda tabbas ne za a amsa mai wannan addu'ar. Amma dukkan addu'ar da ba ita ba, to wannan zai ƙaunaci dai samun amsa wa wannan addu'ar ne ba ya da tabbas a kai. da Allah ya ce fa'uridu an akhtabi a da'awaci wato sai na so in ɓoye in yi tanadin addu'a ta ta zamanto shafa'atan li'ummati fil akhira ta zamanto ceto ce ga al'ummata a lokacin da bayi suke tsananin a amsa musu roƙonsu shine a gobe kiyama zamanto in ceci al'ummata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisi ce khuyirtu baina an yi da khala nisfu ummatin janna wa baina shafa'ati fahtartu shafa'a ya ce an bani zaɓi tsakankanin a shigar da rabin al'umma ta aljanna a kasa al'umma ta gida biyu a shigar da rabin cikin aljanna da kuma tsakankanin da a bani a shafa'atul uzma ya ce fahtartu shafa'a ya ce fahiyar insha Allahu ta'ala na'ilatun mammata la yi shirku billahi shai'a ya ce in Allah ya so wannan ceto nawa za ta shafi dukkan wanda ya mutu wato bai haɗa bautar wani da Allah ba bai mutu akan shirka ba na
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga yahya ibn sa'idin al'ansari haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu malik haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana roƙon allah tabaraka wa ta'ala fayaƙulu yana faɗa a cikin addu'arsa yana cewa allahumma faliƙal isbahi ya Ubangiji ya wanda ya keto da amudin asubahi wa ja'ilan laili sakanan ya sarkin da wato ya halitta mana dare a matsayin lokaci ne na hutu guri ne na hutu wanda bayi suke hutawa a cikin shi saboda gumurzu da kai kawo da takima da suka yi tayi da rana wa shamsi wal qamar kusbanan kuma ya wanda ya sanya mana rana da wata zamanto ababen yin lissafi ne na kwanaki da satuttuka da watanni da shekaru saboda lissafin alkawalallukan da kuka yi da kankaninku da juna kuma da shi ne za ku gane lokacin aikin hajji da shi ne za ku gane shiga ramadan da shi ne za ku gane hutar ramadan da makamantansu haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa waɗansu kuma wa shamsi wal qabari husbanan ya sarkin da ya halitta rana da wata husbanan halin kasancewarsu suna gudana kowa da a matsayin shi kowanne yana gudana gwargwadon yadda Allah ta'ala ya so ya gudanar da shi ɗin a wannan lokaci ɗin rana ba ta shiga lokacin dare dare baya shiga lokacin rana gashi a ce lokacin dare ya yi ya shigo amma kuma dare ya ƙi shigowa rana ta ce ba zai shigo ba yau kawai kuna ganin kawai abin yana ta tafiya kawai rana tana ƙare yi maimakon ta faɗa kuma yadda sake dawowa to wadda lokacin da aka ga ta fito daga yamma to akwai matsala iqdi anni daina ya ubangiji ka biya min bashin da yake kaina bashin da yake kaina wanda na ci bashin yan uwana mutane Allah ka hore min abin da zan ba su kuma bashin da yake tsakankani na da kai Allah ka gyara min shi wa aghnini min al-faqr ya ubangiji ka wadatar da ni daga bukatuwa zuwa ga wato yan adam ka wadatar da ni da abin da zaka bani shi ba tare da na leka abin da yake wani na ba an gane ku wa amti'ini bi sam'i wa basari wa quwwati fi sabilik ya ubangiji ka jiyar da ni dadi bi sam'i da jina wato kunne na ya zamanto abin da zai dinga saurare abin da zai dinga ji abu ne wanda zai zamanto jin shi daɗi ne a gare shi ba abu ne wanda zai zamanto alloba ne a gare shi wa basari ya ubangiji ka ji yadda ni daɗi ga gani na ido na ya zamanto dukkan abin da zai gani abin da zai janyo mai alkhairi ne ya dinga ganin ayoyi na alkur'ani ya dinga lura da ayoyi na alkur'ani ya dinga kallon abubuwan da suke ya halitta a gare shi ya kalla wa kuwaci ya ubangiji ka ji yadda ni daɗi wato da ƙarfin da ka bani ƙarfin da ka bani in sheƙar da shi fi sabilika cikin ɗaukaka addininka in tafi cikin yaƙi in tafi wajen neman halak in je wajen neman ilimi in je wajen isar da saƙo naka zuwa ga 'yan uwa na'am وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرب لا, لا يقل احدكم اذا دعا اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعظم نعم ليعظم المساله فانه لا يصلح له نعم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga abin zinad shi kuma ya jiyo daga malam araj shi kuma ya jiyo daga al'imamu abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi al'imamu abu huraira ya ce haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la ya ƙul a hadukun iza da'a allahun maghfirli in shi'ita allahun marhamni in shi'ita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kowa daga cikinku idan yana roƙon Allah idan yana neman wani abu a wajen Allah ta'ala kada ya ce Allahun magafirli in shita ya Allah in ka ga dama ka gafarta mu Allahun marhamni in shita ya Ubangiji idan ka ga dama ka ji kaina kale faɗi haka nan liya azimil mas'alata maza Allah ya ce ya nanace ya yi ta ƙoƙari wajen roƙon amma kale zo da in shi ita allahumma gashirli allahumma gashirli ko allahumma a'adini اللهم أعطني اللهم أعطني اللهم اصرف عني kaza Allahumma sirif anni kaza Allahumma sirif anni kaza kada ya kawo in shi ita a cikin zancen nashi fa innahu la mukriha lahu manzo Allah ce haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala ba wani wanda ya isa ya sa shi gaba ya ce sai ya maka wannan abu ba wanda ya isa ya tilasta shi to don haka a mutum ya yi ta ƙoƙari a cikin addu'a ya zamanto yana da ƙaunar yana sawa ran Allah ta'ala zai amsa mishi gadda ya ɗebe ƙauna daga rahama ta Allah saboda yana roƙon mai karamci ne an gane ko na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي a ibn uyayna sufyan ibn uyayna ɗaya daga cikin wato magabata yake cewa la yamna anna ahadani du'a'u ما لم يعلم ما يعلم من لا يعل لا يمنع أن أحدا الدعاء ما يعلم من نفسه يعني من التقصير فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم واتو سفيان بن عيينة يتكدى mutum ya zamanto saboda ya san cewa shi mai laifi ne ya takaita cikin yi wa Allah ta'ala biyayya kada wannan ya hana shi ya roƙi Allah kada wannan ya sa ya ce kawai shi kawai wannan laifin nashi ya yi ƙarhin a ce in ya roƙi Allah Allah ya amsa mishi a'a dan Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙa ya amsa wa mafi sharri daga cikin halittunsa shine a iblis lokacin da ya ce rabbi fa an zirni ila yau mai ba tsohon kala fa innaka minal munzarin ila yau lokacin ma'alum ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ibn shahab shi kuma ya jiyo daga abi ubai da maulabi ne azhar ana abi huraira shi kuma ya jiyo daga abu huraira haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal wato ana amsa wa kowa daga cikinku abin da ya roƙa Allah ta'ala ya ɗauka ya bashi matuƙar bai yi zazzali ba matuƙar bai yi zalama ba da yi gaugawa ba fa ya ƙulu ƙar da auto falon mista jabli to gaugawar da zai shi ne kaji yana cewa ya ubangiji na yi ta roƙon na yi ta roƙon amma dai ba amsa ba har yanzu a ce hoto cikin jama'a ta ce kai mu kawai dai tsakaninmu da Allah dai kawai dai gashi nan dai addu'ar yi nake yi nake amma dai gashi nan wannan yana sawa Allah ta'ala ya amsa mishi in yazo cikin jama'a raka cewa wallahi a ce wani bide ka dage raka wallahi kawai da mu dai shikenan wallahi addu'ar yi nake yi nake yi nake wallahi to wannan Allah ta'ala sai ya amsa mutum duk wanda yake gogar nan yake nuna cewa abun Allah ya baiwa wani shi wani bai ma huce sati da fara roƙo ba wani jiya ne ma ya roƙa amma yau Allah ya bashi shi kuma gashi ya ɗauki shekara da shekaru yana ta roƙo amma kuma Allah ta'ala bai bashi ba to wannan yana faɗin haka nan gabaki ɗaya ruguza baya ya sake wani ɗori har da na'am حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغروي وعن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الليل الاخر فيقول من نعم نعم حين يبقى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر آخر نعم نعم في نعم فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني من يسألني أوه.
فأعطيه من يستغفر نعم من يستغفرني فأغفر له na'am shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya biyo ya jiyo daga ibn shihab shi kuma ya jiyo daga abi abdullahi salmanul aghar wa ana abi salamata da abi salama ibn abdurrahman ana abi hurairata radiyallahu anhu waɗannan sahabba waɗannan tabi'ai guda biyu sun jiyo daga abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin wato ubangijinmu alkhairansa sun yawaita wa ta'ala ya ɗaukaka yanzilu kulla lailatin yana saukowa a kowane dare ila sama'i duniya zuwa sama ta farko ita ce zuwa sama ta duniya ubangiji ta'ala yana saukowa zuwa sama ta duniya hina ya baka tsulutsun lailil akhiru lokacin da kashi ɗayan ukun dare na ƙarshe ya yi saura kaɗai to allah tabaraka wa ta'ala yana saukowa sama ta farko fa ya ƙulu ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dinga cewa ya dinga shela ya ce man ya da'uni fa astajiba lahu wa zai roƙe ni in amsa mai abin da ya roƙe ni ɗauka in bashi man ya sa'alu ni fa udiyahu wa zai tambaye ni wani abu in ɗauki wannan abin da ya roƙa in bashi man ya sarfiru ni fa aghfira lahu wane ne zai nemi gafara ta in ɗauki wannan abin wato in gafarta mai wane ne zai nemi gafarata daga laifuffukan da ya aikata in gafarta mai na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي ان عائشه ام المؤمنين قالت كنت نائمه الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
نعم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga yahya ibn sa'idin al'ansari shi kuma ya jiyo daga muhammadu bin ibrahim bin al-harith at-taimi haƙiƙa na na aisha mahaifiyar muminai iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta ce kuntu na'imatan ila jambi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ce na kasance ina barci a gefen ma'aiki alaihi salatu wassalamu fafaƙartuhu minan lail ta ce sai na neme shi na rasa shi a cikin dare ga ɗan taɓa inda ya kamata a ce na ji shi sai na ji bin ji shi ba falamastuhu biyadi fawada'atu yadi ala qadamaihi wa huwa sajidun tace sai ne ta neman shi ne ta neman shi a cikin duhu a cikin ɗaki na sai na ɗora hannuna a kan dindin shi wato alhali yana sujada kawai ina neman shi kawai sai na ji kacab hannuna ya haɗo kan dindin niyoyin shi annabi yana cikin sujada kaji manya ya ƙulu ma'aiki alayhi salatu wassalamu yana faɗa a cikin sujadar wannan yana cewa a'udhu bi ridwaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi tsana'ana alayka anta kama asnaita ala nafsi kada ya tardu yace a'udhu bi ridaka ya ubangiji ina neman tsari bi ridaka wato ta hanyar aikata abubuwan da za su yaddar da kai su gamsar da kai min sakhadika daga aikata abin da zai sanya ni hushinka an gane ko da zai jefa ni cikin hushinka ya ubangiji ina neman ka kare ni daga hushinka saboda aikata abin da zai yarda da kai wa bi mu'afatika min uqubatika ya ubangiji ina neman tsari bi mu'afatika wato da lafiyarka wato ka zuba min lafiya ka kare ni daga dukkan cututtuka min uqubatika daga azabarka wa bika minka ya ubangiji ina neman tsari bika daga azabarka ka kare ni daga azabarka minka daga da rahamarka ka kare ni daga azabarka ka shigar da ni cikin rahamalka an gane ko wato wannan shine ake ce da shi mahdud tauhid la uhsi tsana'ana alayka anta kama asnaita ala nafsik ce ni dai ban iya kiyayewa kirari a gare ka kamar yadda kai ka yi wa kanka kirari نعم na'am حدثني عن مالك عن زياد بن ابي زياد Mm, عن طلحه بن عبيد الله بن فريز mm, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفه mm, وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له na'am ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ziyad bin abi ziyad an ɓalhata bin ubaidillahi bin kariz shi kuma ya jiyo daga ɓalha ɗan ubaidillahi ɗan kariz haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Afdalu du'a'i du'a'u yomi arafa, wato mafificiyar addu'a, daga cikin addu'o'i ga baki ɗaya addu'ar da tafi kowata addu'a shi ne addu'a ranar arafa. Ranar tara ga watan Zulhijja, to roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana ɗin ya fi kowata rana wato mutum ya roƙi Allah. wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafificin abin da ni na faɗa da kuma annabawan da suka zo kafina wato daga cikin addu'a mafifici ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya na'am
وحدثني عن مالك عن ابي زبيد نعم نعم وحدثني عن مالك عن ابي الزبيد عن ابي الزبيد المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس Mm, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء mm, كما يعلمهم السوره من القران mm, يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم mm, وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال mm.
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga abu zubair muhammadu bin muslim al-makki al-asadi maulahum نعم
an ɓawus al-yamani shi kuma ya jiyo daga ɓawus ibn kaisan al-yamani al-hadrami maulahum al-farisi yuqalu yuqalu ismuhu zakwan wa ɓawus laqabun thiqatun faqihun fadilun mata sanata 60 wa 100 wa qila ba'daha نعم an abdullahi bin abbas ne shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan abbas haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum surata min al-qur'an ya kasance yana koyar da su wannan addu'ar kamar yadda yake koyar da su karatun alƙur'ani نعم yana koyar da su wannan addu'ar kamar yadda yake koyar da su wata sura daga cikin surori na alkur'ani zala yana cewa allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya ubangiji haƙiƙa ni ina neman tsari da kai ka kare ni daga azabar jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr ya ubangiji ka kare ni daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ya ubangiji ka kare ni daga fitinar almasihi mai shafaffen ido ɗaya addajjali wanda yake mai yawan ƙarya wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya ubangiji ina neman tsari da kai daga fitina ta rayuwa da kuma fitina ta mutuwa نعم. وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن طاووس عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه من جوف الليل Mm, يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قي... قي... نعم، قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت
ya zantar da ni ya jo daga al'imamu malik shi kuma ya jo daga abin zubair al-makki shi kuma ya jo daga tsawus ibn kaisan al-yamani shi kuma ya jo daga abdullahi dan abbas haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam kana idza qama ila salati min jawfil layl ya kasance idan ya tashi zuwa ga yin sallah wato a cikin dare yana faɗar wannan addu'a Allahumma lakal hamdu ya ubangiji yabo gare ka yake anta nuru samawati wal ard ya Allah kai ne mai haskaka sammai bakwai da kasai bakwai walakal hamdu ya ubangiji yabo gare ka yake anta qayyamu samawati wal ard ya ubangiji kai ne kake tokarewa sammai bakwai da kasai bakwai walakal hamdu yabo gare ka yake ya ubangiji anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna kai ne ubangijin sammai bakwai da kasai bakwai da waɗanda suke cikin su ya ubangiji kai ne gaskiya fadarka ita ce gaskiya alƙawalinka gaskiya ne haɗuwa da kai gaskiya ce aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce alkiyama gaskiya ce Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu ya ubangiji gare ka kaɗai na meka wuya da kai ne nayi imani na wato wa bika amantu nayi imani da kaɗai takarka wa alayka tawakkaltu gare ka na dogara wa ilayka anabtu zuwa gare ka ne nake komawa wa bika khasamtu kuma ya Allah saboda abin da ka bani ne na hujja da dalilai nake rinjayar abokin husumata wa ilaika hakamtu zuwa gare ka ne nake ɗaukaka ƙarana faghfir li ma qaddamtu wa akhartu ya Allah ka gafarta min abin da na gabatar na laifi da kuma abin da na jinkirta na biyayya wa asrartu ya Allah ka gafarta mu abin da na aikata a boye na laifi wa alantu da abin da na aikata a bayyane anta ilahi la ilaha illa anta kai ne abun bautawa ta ba wani abun bauta bisa ga cancanta sai kai نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في نعم في نعم في بني معاوية نعم وهي قرية من قرى الأنصار نعم من قرى الأنصار فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت له نعم ونعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه فقلت نعم قال فأخبر نعم فأخبرني بهن فقلت دعاء نعم دعاء نعم دعا بأن لا يظهر عليكم عدوا نعم نعم بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلك ولا يهلكهم بالسنين نعم فأوتي نعم فأوتيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم نعم بأسهم بينهم نعم فمنعها قال صدقت قال ابن عمر فلم يزل نعم قال ابن قال ابن عمر فلم فلم يزال الهرج إلى يوم القيامة نعم.
حدثنا عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه an yi kaffara أن يكفر عنه fa fa أن يكفر عنه وحدثني عن مالك أنا عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق يا ذن تدني يا جو دغ الإمام مالك شي كما يا جو دغ عبد الله دان عبد الله دان جابر دان عتيق أنه قال إيكا يتي جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأمصار واتو عبد الله دان عمر يا ذو منا واتو أتن منا قوي بني معاوية واتو وتا القرية تي wato daga wato ƙural ansar daga ƙauyayyuka na mutan madina faƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce hal ta duruna aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi masjidikum min masjidikum haza shin kun san inda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya salla a wannan masallacin naku lokacin da ya zo kun san inda ya tsaya ya salla a ciki faƙultu lahu na'am wato abdullahi ɗan abdullahi ɗan jabir ɗan atik ya ce sai na cewa abdullahi ɗan umar ƙwarai na sani wa shartu lahu ila nahiyatin minhu sai na yi mai nuni zuwa ga wani bangare a cikin masallaci din faƙala li sai ya ce da ni halitta dari matsalatul lati da abihinna shin ka san addu'o'i guda uku wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya roƙi Allah ta'ala su fihi a cikin wannan masallaci naku faƙultu lahu na'am sai na ce mishi ƙwarai kwa bala abdullahi dan umar ya ce da ni fa akhbirni bihinna ba ni labarin su waɗannan addu'o'in guda uku faƙultu sai na ce da shi da abi Allah yuzhira alaihim aduwwa min ghairihim ma'aiki alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kada ya ɗora wato abokanan adawar musulmai wanda yake ba na musulmai ba Allah ta'ala kada ya ɗora kafirai akan musulmai na ɗaya kenan wala yuhlika hum bisinin kuma ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kada ya halakar da al'ummar shi da fari da shekaru na fari da yunwa da kama jika huma aka baiwa annabi waɗannan guda biyu wada abi Allah ya ja'ala ba'asahum bainahum da Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kada Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wato rikici tsakankanin al'ummar shi tsakankanin musulmai yaƙi da fituntunu da saɓani famuniya ha aka ce wannan ta ukun ba za a bashi ba Allah bai amsa mishi ta ba qala abdullahi dan umar yace sadaqata kayi gaskiya qala ibn umar abdullahi dan umar yace falan yazal al harju ila yawmil qiyama kashe-kashe da yaƙe-yaƙe tsakankanin musulmai ba zai gushe ba har ya zuwa ranar tashin alƙiyama ya zantar da ni ya jiyo daga al'imawa malik ya jiyo daga zaidu dan aslam hakika zaidu dan aslam ya kasance yana cewa ba wani mai roƙon allah ta'ala da zai roƙi allah tabaraka wa ta'ala face dai sai an tabbatar mai ɗaya daga cikin waɗannan guda uku in illa kana baina ihda salatin face sai ya kasance tsakankanin ɗaya daga cikin waɗannan guda uku imma an yi stajaba lahu amma dai a bashi abin da ya roƙa din a ɗauka a bashi wa imma an yi dakhara lahu imma a jinkirta mai a gobe kiyama ya ci moriyata wa imma an yi kaffara anhu imma a kankare mai wani kaso na laifin shi a dalilin wannan addu'a din alhamdulillah العلم عنده سبحانه وتعالى سبحانه وقدر كفاية